to wannan al'umman akwai barazana gaba za a iya samun mashaya su ne za su zama shugabannin al'umma lokacin da aka wayi gari malaminku ko shugabanku ko jagoranku ko matafiyanku duk an zama 'yan ƙwaya to kai ka san ba za a yi abu na hankali ba ba za a yi abu da basira ba ba za a yi abu da tunani ba ba za a yi abu da lissafi ba ba za a yi abin da ya dace ba kuma akwai barazana sosai ga makoman al'umma baki ɗaya da haka wajibi ne mu taru ga baki ɗayanmu mu dunkule mu mulmule mu cure mu lailaye guri guda mu tunkari wannan matsala da take mana barazana ga al'ummanmu da makomanmu ga baki ɗaya kullum abin takaici ne maimakon ka ga matasa a gurin aiki ko ka ga matasa a makaranta ko ka gansu suna koyan sana'a ko suna koyar da sana'a ko suna koyan karatu ko suna koyar da karatu sai ka je ka tarar da majalisa tsibi-tsibi ga dandazon tarin matasa ba aikin yi ga dandazon tarin matasa ba zuwa makaranta to kaga shedan ya samu gurin daka ya samu inda zai ba da shawara dama shedan yana neman zuciyar da ba ta da ilimi da zuciyar da ba ta da sana'a idan talauci da jahilci suka yi ƙarfi a cikin jama'a to wannan al'amarin guda biyu kaɗai su ne annobar da tafi kowace annoba hatsari tafi korona hatsari tafi kwalara hatsari jahilci da talauci ba ka da sana'a ba ka da ilimi a duk wata shawara da shi ya baka ba ma sai ka dudduba ba za ka ɗauka ne kawai kai amfani da ita wannan ya jawo za ka ga dandaren matasa a zaune suna zaman kashe wando suna zaman inuwa biyu suna zaman ɗumama benci idan inuwar gabas ta ƙare a koma ta yamma to kaga kuma an ga wani ya sa riga an ga wani ya sa hula mai kyau ya sa riga mai kyau ya sa takalmi mai kyau ya riƙe waya mai kyau ya hau ɗan lefen ɗinsa sabo shi da baya zuwa makaranta balle ya ilimi baya zuwa kasuwa balle ya sana'a sai hassada ta shige shi ya ce to ya aka yi wancan ya yi babur ban yi ba ya yi ɗinki na gizina ni ban yi ba ya sa hularsa a gaban goshi ni ban sa ba ya riƙe android ɗinsa ko iphone ɗinsa iphone 16 ɗinsa ni ban riƙe ba saboda haka sai ga cewa bari ɗauko wuƙa in caka masa karɓe wannan waya tasa kaga daga nan ne sana'ar ko kuma baɗala ko lalacewar yunkurin ƙwace wayoyi a hannun matasa maza da mata yayi yawa har kuma abin ya kai ya koma fashi da makami domin za a sa maka wuƙa a ciki ko a sa maka wuƙa a hannu ko kuma a caka maka ko ma a yanke hannun gaba ɗaya sakamakon wannan ta'addanci da yake faruwa ya jawo mutuwar mutane da yawa wajen ƙwacen waya an kashe mutane da yawa wajen ƙwacen waya an jiwa mutane rauni da yawa wajen ƙwacen waya an raunata an lahanta mutane da yawa sakamakon wannan yunƙuri na ɓarayin waya waɗanda kuma yaran nan gabaki ɗaya ba wai daga wani gari suka zo ba ba daga sama aka cillo su ba ba daga wata ƙasa suke ba ‘ya'yanmu ne a cikin unguwanninmu a cikin gidajenmu su yi ta'addanci kuma su zo su shige gida su zauna duk ciyaman ɗin da kace masa ya nemo maka yaran da suke wannan abu in ya bi gida gida ya kafa kwamiti suna nan a cikin unguwanninsu suna nan a cikin gidajensu suna nan a cikin lokunansu an san su an san 'ya'yan waye amma saboda wannan tsari namu na da ya ruguje tsarin da za ka ga ɗan makocinka zai laifi ka ja masa kunne an daina shi tsarin da za a haɗa kai a unguwa a tunkari matsaloli ya ruguje so da haka yanzu da ka yi rahoton zuwa ga police ko ka yi rahoton zuwa ga civil defense ko ka yi rahoton zuwa ga hisba ko ka yi rahoton zuwa ga wata hukuma da take yaƙi da wannan shikenan sai a zage a gaya wa baban yaron ai wane ne baya son ka shi yake ba da rahoto akan ɗanka shi kuma ɗan akwai waɗanda zai su fito da shi akwai wasu mutane marasa imani suna nan a cikin al'umma ba su da wani aiki sai ɗaukan ƙwaya su ba wa 'ya'yan mutane su lalata musu ƙwaƙwalwa su lalata musu tunani su ba su makami su je su sari mutane idan kuma an kama su su suke zuwa su tsaya tsayin daka su ga an sako su to yaron da ka kai rahotonsa aka kama shi wani ya je fito da shi ka zama me ka zama abokin gabarsa in ba sa ka ci ba ma sai ɗebo abokansa su zo har gida su yi maka ta'addanci wannan yasa ake samun irin wannan matsala to amma akwai shawarwari guda biyar da nake ganin in mun bi su insha Allahu za mu kawo sauƙi ko ma ƙarshen wannan abu da yake ci mana tuwo a ƙwarya ko kuma yake damun mu a cikin al'ummar mu ba iya Kano ba kusan duk faɗin arewacin Najeriya da ma wasu jihohi a kudu ana fuskantar matsalan kwatan waya da kuma jiwa mutane rauni wanda kuma asalinsa shine ba sana'a ba aikin yi kuma ana shan kayan maye abu ukun nan duk wanda bai da sana'a kaga ai yana cikin damuwa zai ga ana ta aure baya yi ana ta gini baya yi ana ta siyan waya baya yi ana ta ɗinki baya yi ana ta canza takalma sababbi baya yi to kaga dole ne ya ga ko dai ya sata ko kuma ya dan sha wani abu na maye da zai dan bashi relief zuwa dan wani lokaci ya cire masa damuwar halin da yake ciki ko kuma ainihin baya zuwa makaranta kowa yana da iliminsa da basirarsa da hikimarsa da azancinsa ana ta kirkire-kirkire an ci gaba a duniya an yi nisa amma mu an ban mu a baya ka duba ko irin social media din nan waɗanda wasu suke amfani da su domin nuna baiwarsu da basirarsu da iliminsu da sana'arsu da ci gabansu da wayewarsu amma mun ka shiga namu sai dai ka ga baɗala a shariya zage-zage cin mutunci baɗala tsiraici su ne muke nuna wa duniya kamar waɗannan su ne halayenmu ba za ga mutum yana tallan kuli-kuli ko yana tallan rogo yana gaya wa duniya yadda muke da ƙasar noma yadda muke da ci gaba ɓangaren sana'o'i muna da sana'o'i sun fi ɗari amma suna nan duk sun mutu muna da gonaki suna nan da faɗin ƙasar noma sai ka hau jirgin sama kana tafiya ka hango malam fili gashi nan fetal musamman da damunan nan yayi kore shar ga ƙatti a cikin gari sun isa je su noma shi to barazanar da muke fuskanta yanzu ba an fara siyawa 'yan cana filayen nan gaba duk gonakin ku sai an siyawa 'yan cana kai kana nan ka zo ka zama yaron ɗan cana ya zo ya siye gonar shi ya noman kai ka zama yaronsa kana ban ruwa yana biyan ka tunda kai ga arzikin da Allah ya maka ka kai amfani da shi idan an kano wasu dillalai daga abin nan Google Earth suke amfani da shi su nuna dan cana gona tun yana yana cana a nuna masa gona da inda take ya zo ya biya kuɗi ya siya to kun ki ku yi noman an ki noma an ki kiwo an ki saka ilimi a cikin noman da kiwo noman wahala muke har yanzu noma da ƙugunka kake yi da fatanya tun an wurgi da fatanya mota ce yanzu taimaka noma taimaka maimai taimaka girbi taimaka abin nan taimaka casa taimaka sussuka taimaka ta gyara maka ta zuba maka a buhu duk ilimi ya shigo cikin harkar noma amma har yanzu namu iya karfin kugunka iya kwanyar da ka kai tun zamanin annabi adam irin noman da ake har yanzu namu bai canza ba kiwo an daina yawo da dabbobi ana bin su da sanda ana kiwo guri ake samu a gina a kange a zuba shanin ciyawar da za su ci ma shuka ta ake ta fito ita kanta ciyawar kuɗi ce yanzu kana noma ciyawar da dabbobi za su ci arziki za ka yi har duniya sai a dinga nema kana fitar da shi ƙasashen waje amma har yanzu sai mutum ya kora saniya ya tafi shekara ya tafi kilomita dubu yana nema mata abinci ga abincinta nan kusa da kai shuka abincin ake a nan inda take a zo a yi mata tsari ta dinga ba da madara da nonon da zai ishi dukkan ku ci ku sha kaga ana cewa lita kaza saniya ɗaya take bayarwa wanda sai ka haɗa shanu goma ko ishirin ba su kai abin da saniya ɗaya za ta bayar wacce aka ɗora ta akan ilimi ba noma an shigar da ilimi a cikinsa kiwo an shigar da ilimi a cikinsa makera ɗin nan da ake sa zuga zigi da ita fa aka ita ce ta ci gaba har ta ƙera jirgin sama amma mu ta mu tara na har yanzu da gawayi muke yi basira ba mu saka basira a ciki yadda za mu faɗaɗa wannan ba rini ga mu nan da unguwanninmu duk unguwanninmu ka shiga akwai sana'o'i amma duk sun mutu ga marina ga mabuga ga 'yan alewa ga kirfi ga majema ga dukawa ga 'yan alewa ga kaza duk unguwanninmu za ga sunayen sana'o'i ne in ka yanzu duk sun mutu sai matashi ya ce ni karatu zan yi zalla karatu zalla ya je ya gama firamare ko kwabo bai iya tarawa ba ya sakandare karama ko kwabo bai iya kawa ba ya sakandare babba ko kwabo bai iya tarawa ba ya tafi jami'a sai ya gama jami'a ya shekara hudu ko biyar a jami'a bayan ya shekara ashirin da biyar ya zo maka da takarda bai iya kera kwabo ya koma kwabo biyu ba sai ce wai a samo masa kuma aiki bayan ya shekara ashirin da biyar yana ci maka tuwo ya shekar 25 kana wahala da shi kuma ya zo ba zai iya tsinana maka ko ba sai ka nemo masa aiki saboda ba a haɗawa da sana'a tun daga primary school ake fara koya ma yara ƙananan sana'o'i in sun kai sakandare school a fara koya musu sana'o'i wani daga nan ma in ya gama sakandaren ya samu wata sana'a mai karfi sai kaga ya tafi sana'a da aiki aiki da sana'a ba a raba su ba sai an gama karatu ake sana'a ba ba sai an gama sana'a ake karatu ba kun ga a bbc sun yi hira da wani profesa a jami'an sokoto wanda yake yin aski wanzami ne kuma har yau yana profesan yana yin sana'arsa ta wanzanci in an tashi daga lecturer ce ɗalibai to wanda yake sa ya masa aski ya same ni a gurin aski yau na ɗalibai aski ya ce abin da ya sa yake yin wannan ba dan sana'arsa ta koyawa ba za ta bashi abin da zai rike kansa ba a'a dan ya nuna matasa komai iliminka baka fi karfin kai sana'a ba Profesa ne na injiniya injiniyarin a, a jami'ar ABU Zaria ya shiga sana'ar walda manyan manyan lakcarori da manyan uh, professors suna masa dariya sai gashi yake faɗa wa BBC cewa akwai lokacin da aka shiga yajin aikin nan na asu wannan sana'a tasa ta walda ita ta rike shi har ya zama cewa wasu profesa suna zuwa neman rance a gurinsa ce profesa akwai dan wani abu nan kafin a koma aiki haka ake yi a duniya in ka tara takardu suka yawa girman kai za su sa maka baka iya sana'a komai ba sai koyarwa ranar da koyarwa ta samu matsala sai dai ka zauna kai ta zanga-zanga da an yajin aiki na wata kaza dole ka haƙura ka dawo saboda ba ka da aikin yi sai wannan abin haka duniya ta ci gaba haka aka kera al'umma haka aka ci gaba indiya suna da mutane sama da miliyan dubu ya za su zauna su bacci china suna da mutane sama da miliyan dubu ka duba duk yawan nan na china miliyan dubu da wani abu baka taba je an ce an ga wani yana bara akan titi ba ka je indiya ka gani da suka ga suna da yawa sai suka tinkari ilimi da sana'a da kere-kere yau sola 'yar india ko 'yar china likita dan china ko dan india abin nan injina na kowane aiki sai a ce dan india ka siyo ko dan china daga sama suka fado china ko india kai ina naka me ka kera kai kai sai dai siyan wa yafi wanne yafi quality wanne yafi arha wannan shine al'umma idan ba a ba mutane sana da aikin yi ba ko ka kamo matasa dubu ka aje su ka musu nasiha ka ba su shawara sun ce sun daina sun tafi ba abinci sun tafi ba ilimi ka gaya mu abin da za su dole dai a ci so uku ka sace sace sun yawa barayi sun yawa kuma duk namu ne abu ta kai fa tun ana sace karafa a sace na taga a sace masallaci fa aka shiga aka wawashe komai aka cire tagogin aka ɗauke sifikar aka ɗauke ka duba wasu masallatai zaka ga hatta irin wannan sifikar sai an sa mata an sa ta a kurkuku an rufe ta in ba ka wani da ya ga masallama sai ya ɗauke ta shimfiɗin masallaci takalma wayoyi ana ɗaurin aure duk an kwashe kai sai da ta kai har makabarta aka shiga irin allan da ake sawa Allah ya ji kamalan shehu ya rasa rana kaza wani ya fusge shi ya tafi da shi sata a cikin makabarta sata a cikin masallaci to wannan musifar in ba a tashi an tunkare ta ba to muna da matsala matsala ta farko shine gina makarantu na koyar da sana'o'i shine shawara na farko a yawaita su technical school vocational centers accusation centers poly polytechnics su ya kamata a yawaita makarantu su yawa na koyon sana'a da aikin yi a yawaita wannan kowa ya je koyi sana'a ko me kake yi da an gamu da kai ma a fara tambayan ka sana'arka kafin sunanka ya zama darajar ka sana'arka kimar ka sana'arka da kun haɗu da mutum me sana'arka maimakon me sunanka ya zama sunansa shine sana'arsa to in muka yi wannan aka yawaita cibiyoyi na koyar da sana'o'i na gwamnati da na masu zaman kansu to an ɗauki mataki na farko na magance wannan matsala matsala ta biyu shine yaƙi da shan ƙwaya ta hanyar duk abin da za a ba mutum nan gaba sai an masa test na ƙwaya a fara da siyasa duk wanda zai takara tun daga shugaban ƙasa har kansila waɗannan matakai guda bakwai na zaɓe kansilas uh, ciyamomi 'yan majalisar jiha 'yan majalisar tarayya sanatoci gwamnoni da shugaban ƙasa da wanda zai su taimaka musu duk ya zama cewa INEC ta sa doka sai an maka test na ƙwaya kafin a baka takarda kai takara ku gaya min da Allah in manya za su sha ƙwaya sannan an zo kuma political appointment da za a bayar tun daga, tun daga ministoci zuwa, zuwa abina a jihohi kwamishinoni da sas da papa har zuwa ƙasa zuwa kansilolin abin nan a ce duk wanda za a ba shi mukami in dai na al'umma ne a cikin gwamnati na siyasa sai an masa test in yana shan kwaya an haramta masa sannan a dawo harkar masarautu cewa sarki ya sana sarakuna su sanar da majalisar su ta sarakuna duk wanda za a ba mai unguwa sai an masa test na kwaya duk wanda za a ba dakaci sai an masa test na kwaya duk wanda za a ba wa abin nan ah, hakimi sarkin za a naɗa shi da hafadawansa duk sai an musu test a tabbatar cewa lalle ba mu da kwa- tun daga mai unguwa har ya zuwa sarkin musulmi ba mu da mai shan kwaya a tsarkake wannan sana'a dawo ma'aikatan gwamnati duk wani appointment da za a duk wani takarda za a dauke ka aiki a tabbatar cewa sai an maka an sa test na kwaya an maka test na kwaya kafin in ka zo da digirinka ko diplomarka ko HND ɗinka ko me za a dauke ka aiki a ce je ka ka yo test na kwaya a inda aka yadda a yo test din in an ga kana shan kwaya a cire ka dan Allah jama'a mu duk mai son ya shiga bangare bangarorin nan hudu zai sha kwaya sannan a dawo aure a turo mana hisba mu kuma duk wanda zai aure sai ya zo mu masa test na kwaya da amaryar da angon don a tabbatar wanda ake ba aure ba 'yan kwaya ba ne wanda ake aura matan ba 'yan kwaya ba ne don wani abu in ka ga miji ya yi ko ka ga mace ta yi ka tabbata wannan 'yan kwaya ce a cikin hankalinta ba za ta yi wannan ba a cikin hankalinsa ba zai wannan ba mutum ya ɗuɗɗura wa mace saki kuma ya ce ya mata saki duka kuma ya ce ya mata saki dubu in ba ɗan kwaya ba wa yake yin saki dubu to wannan yaƙi da ƙwaya aka sa a wannan aka sa wannan to shikenan kowa zai ga an an kyamaci ƙwaya sannan abu na uku shine a a- a ta wayar da kan mutane a masallatai a wajen hudubobi a wajen ɗaurin aure a wajen tarurruka na addini da laccoci da za a dinga yi a yi amfani da waɗannan lokuta kullum aka gama sai an ce jama'a a nisanci shan ƙwaya a kama sana'a kuma a yi ilimi ko hudu ba kai ka cike ta da waɗannan abin uku don Allah jama'a nisanci ƙwaya wani in bai ji ba wani zai ji sannan hudu a fitar da dokoki tsauri waɗanda suke tallata ƙwaya ku duba Saudiya walla ana kama ka koken fille a gabana gurgurawa me yayi aka ce kwaya ya ɗiba ya saka ta a jikinsa a cikinsa ma ya saka ta saboda tsabar hatsari ya sadaddaure ta ya haɗe ɗiɗiye ta suka je suka yi sakanin ɗinsa suka suka je suka fille masa kai ko masu tsauri su tallata mana kwaya nan da ba su da imani kullum sai sun shigo da kwaya garin nan wannan kwayan in an kama mutum yadda alkaliyar nan taima barayin yara aka ɗaura wani shekara ɗari ko da nawa ne shekara ɗari alkaliya ta ce tafi kurkuku kai shekara ɗari ɓarawan yara da kake ɗiban yayan mutane akan titi to irin wannan a ce wani an kama shi da kwaya ba beli wanda ya zo belin ma wanda ya zo da kwaya ma a kama sannan na ɗan daban da kama ba mitoci kwamitoci kwamitocin nan ya haɗa kowace unguwa da mai unguwanta da limaminta da 'yan siyasarta ba magana jam'iyya ko bangare a haɗu gaba ɗaya inda ana son Allah ana son manzala ana so a gyara matasa ba magana siyasa ko jam'iyya duk wanda aka kama ko dan wace jam'iyya ce ko dan wace siyasa ce ko dan wace ɗariƙa ce ko dan wani ƙungiya ne inda aka ga yana lalata rayuwar matasa da sai da ƙwaya ko shan ƙwaya a haɗu gaba ɗaya a hukunta shi kuma wanda ya zo belinsa a haɗa da shi ya zama dokar ta hada da wanda duk honorable din da ya zo belin wani an kama shi akan yana sai da kwako yana shan kwako yana latare matasa a hada da shi wallahi in aka yi haka aka dauki shekara uku zuwa hudu a haka wallahi za ku ga abin yayi sauki kuma jihar Kano ita ce madubin sauran rayuwa ana yi a Kano ragowar jihohi za su dauka haka Allah ya karfafa wa mai girma gwamna zuciya ya karfafa masa imani ya karfafa masa jajircewa ya ci gaba da kawo abubuwan da za su inganta rayuwar mutane a Kano wannan shawarar muna fata Allah ya sa a yi aiki da su don ba abin ba zai gwamnati ba ta iya ba sai da 'yan sanda sai da police sai da ss sai da civil defense sai da mutanen unguwa sai da commu- community sai da wane ne sai da wane ne sai da gwamnati sai da haɗin kan kowa ta majalisar malamai da majalisar sarakuna da majalisar siyasa da jami'an tsaro sai mun haɗu gabaki ɗaya in muna son mu gyara al'umma a ce gyara ga kowa da kowa ba tare da nuna bambanci ba wallahi ana farawa za ku ga Allah ya bamu nasara don mun ɗauko hanyar gyara za mu iya gyara abinmu da kanmu wannan cuta ce take damun mu Allah ka mana sauki Allah ka mana mafita Allah ka kare mana matasanmu lalatattun matasanmu Allah ka shirya mana da su shiryayyun Allah ka tsare musu shiryarsu Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da Allah ka lullube ka ba mu lafiya ka koma na da na baɗi Allah ka wadata Allah ka kare mutuncin mu darajar mu da addinin rayuwar mu shiryayyun ƴaƴan ka kara gararu Allah ka mana da su masu Allah ka ƙara musu lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin talauci Allah ka yaye musu kai musu arziki wanda suke da arziki Allah ka sa musu so, ka sa musu tausayi yadda za su aiwatar da arzikin su inda ka yadda da shi kake so Allah shugabannin mu ka cusa musu adalci ka cusa musu gaskiya ka cusa musu amana ka ba su mashawarta na kwarai waɗanda in an ɗauko abin kirki za su ce a je a yi ranka daɗe in an ɗauko banda yake akwai kuskure za su ce ranka daɗe a gyara Allah muna roƙon afuwarka da gafararka Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar wa qum